الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابير قوة جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba dal maut mun tafi da dama yau za mu tashi hashirul kafiri ala wajihihi allah ka tsare mu shi kafiri ranar tashin alkiyama idan za a tada shi za a tada shi ne akan fuskar shi ana jiha akan fuska yana tafiya kan fuska ko yana so ko baya so suranta yau a ce a ja mutum ko da daga nan ne a kai shi can kawai a ja shi a bisa fuska balle a ce akan fuska zai tafi har sai ya kai inda ake so a kai lil ayatil karima al mutaqaddima wannan an samo shi ne ga ayan nan mai karamci wadda ta riga ta gabata da aka ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim su kafirai wa nahshuruhum haka za mu tada su yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ala wujuhihim akan fuskokin su za su yi tafiya wa qala ta'ala الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله تبارك وتعالى يقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وأن دزاء تادا سؤكم فسكوكين سؤجاس حروتا Allah ka tsare mu za a ja su akan fuskokin za su rika tafiya har zuwa wuta ulaika sharrun makana waɗannan su ne mafi sharrin mutane wuri inda za a samu mutum to wannan shi yafi wa dallu sabila kuma wannan ita ce hanyar da tafi muni a ce mutum an gaya masa an masa gargadi yana ji yana gani mala amma kuma bai yarda ba ko kuma bai bi ba wannan magana tana da tada hankali matuƙa an anas radiyallahu anhu anna rajulan shi yasa za a kawo hadisin wato an ruwaito hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda yace wani mutum da ya ji wannan aya ya ji yadda akai magana akan yadda za a ja 'yan wuta zuwa wuta yace ya nabi Allah yusharul kafir ala wajhihi yawm alqiyama za a tada kafiri akan fuskar shi ranar tashin alkiyama akai zai tafiya a tada shi ya tafiya akan fuska da ya faɗi wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala alaysa alladhi amshahu ala rijlayn fi dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah ana ganin ka wannan mutum da ya tambayan nan dole ne abu ya tada hankali kuma su suna ba abu muhimmanci matuƙa wani zai iya ya ji ayan a wurin wani amma ba zai mai musu bari ya taho tun daga garin su ya zo wajen manzon Allah tun da yana raye ya tabbatar da ayan nan haka take akan cewa za a tada mutane akan fuskoki su yi tafiya akan fuskokinsu mutumin nan haka ya tambayi manzon Allah ya ce manzon Allah yanzu haka za a tada kafiri akan fuskar shi ranar tashin alkiyama yana tafiya a kai sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amsa dunkulalla kuma ya gamsu ya ce alaisa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya ashe wanda yake da iko wanda ya sa mutum ya yi tafiya a kan ƙafafunsa a nan duniya bai zama mai iko ba a kan ya sa ya tafiya a kan fuskarsa ranar ƙiyama malar sani haka aka yi ba ƙauyen nan ya yi tambaya manzon Allah da gaske ne haka za a tada kafiri ya tafiya a kan fuskar shi ranar tashin alƙiyama yana mamakin ya za a yi wannan annabi bai dogon magana ba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yanzu wanda yake da iko ya sa mutum ya yi tafiya akan kafafunsa a nan duniya bai da iko kuma in ya ga dama ya sa shi ya tafiya akan fuska ranar kiyama a ba kauyen nan malam ya ce haka ne ya manzon Allah ya ce shikenan amantu qala qatada qatada yana wurin sadda annabi yayi magana da annabi yayi wannan tambayan ya ce bala wa izzati rabbina ya ce haka ne yana da iko muna rantsuwa da buwayar ubangijinmu tabaraka wa ta'ala wannan shine gayan gazganta manzon Allah ya faɗi magana yayi tambaya alaman sigar tambaya ce ko kuma istifhami ne na ana tambayan ba dan ma ba da ansa ba dan a tabbatar da takaririn wancan magana tunda wancan magana akwai takariri a ciki ashe wanda yake da iko ya sa mutun yayi tafiya akan kafafunsa a nan duniya bai da iko akan ya sa wanda ya ga dama ya tafiya akan fuskokinsa ranar tashin alkiyama amsa ita ce yana da iko nan take kadada yace bala wa izzati rabbina yace tabbas yana da iko muna rantsuwa da girman buwaye ubangiji tabaraka wataala saboda haka wannan ita ce sallama ta karshe saboda haka sai dai kowa ya ta kanshi abin ya wuce wato duk tunanin da mutum zai yi game da kiyama wallahi tunanin nan sai dai mutum ya iya abin da zai iya amma wannan ya wuce inda mutum yake tunani fauka tasawwurul insani kuma wanda suka sani sun sani nan muna maganan nan kullun nikan kawo mana misalai da uqalaul majanin saboda mu rika gane waɗanda har yara na bin su cikin gari suna jifa a matsayin ana ganin su mahaukata suna kan dokin kara kamar yin su kan bahlul ibn wahayb al-bahluni shi harunan rashid ya zo zai wuce zai je aikin maka aka ce mai ga bahaluncin yara na bai shi ce kai yara ka ku firgita shi ku bari mu fa'idantu daga wurinsa aka ce an sa mai gashi ya zura kafafun sama a makabarta ya cikin kabari yana wasa da kasa aka tambaye kai nan wurin ya ce ina na zo wurin abokai na wanda suke tunatar da ni ba ni cutuwa da su kuma in na tashi ba sa cutar da ni ba sa giba ba sa cin nama na inda su tunatar da ni ya ce to yi mana wa'azi ya ce wani wa'azi zan maku hadihi kusuruhu wa hadihi kuburuhu mene ne matsala ya gama wa'azin shi kuma wanda aka yi maganan ya gane har ya yi kuka ma harunun rashid ya ce masa yi mana wa'azi ya ce to wani wa'azi zan maku kun ga ga manyan gidajensu nan kuma ga kabarurrukansu nan ga ɗima-ɗiman gidaje nan nasu ga makabartarsu nan to me ya sauran wazi da zan maku ba sauran ba wazi ya ce sai ya ce gaskiyar ka ne amma ƙaraman ƙaraman wazin yana kuka ce ƙara ya ce wanda Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi kyan halitta ita dukiya kyan halitta gashi da kyan halitta kuma ya kame duk da haka ya bi Allah gashi da dukiya kuma dukiyar nan ya sarrafa ta inda Allah yake so ya ce wannan an gama hada masa komi sai haruna rashid ya ji kaman wani abu yake so ya bashi sai ya dauko ya ce an ce mu biya ma bashi duk wani abu da kake da bukata mai ma mu baka kuɗi mai ma kaza ya ce na ba a biyan bashi da bashi ya ce kai dai yanzu yi ta kanka kamar yadda ni ma nake ta kaina kakka ɗauki kayan al'umma ka bani kai dai yi ta kanka don kakkaci ranar da za a tambaye ka yi ya ƙara don haka dai ne mai ba shi abin nan nan sai ya ruga ma ya ce kai amma ina ganin abin mamaki yanzu kana tsammanin Allah ya baka ni kuma ya manta da ni sai falla da gudu kawai tafiye ba shi yana ya ce abin mamaki mamaki ma yake yi ya ce wai ha'a ne ba shi ya ce yanzu kana ganin Allah ya baka sannan ni kuma ya manta da ni yana makabartan wani lokaci aka tarar da shi yayi irin waɗannan maganganun sai ya ce shi aka tambaye shi aka ce ya bahlon kana da labarin abin da ke faruwa a gari kai ka tare makabarta ya ce farashin kaya fa ya ƙaru ya ce to malam sani ka rike ka ji shi yana matsabartar shi zaman shi inda in an tambaye irin wannan an sai ke bayarwa ce shi yana zaune wurin waɗanda ba suna tunatar da shi lafiya ko in ya tashi ba sa gulma shi ba sa cutar da shi yana yana zaman shi nan wani ya tambaye shi ce to kana da labarin ko yadda farashi ya tashi a cikin gari ya ce farashi tashin farashi bai dame ni ba ya ce wallahi ko da kwaya alkama za ta kai dinari ɗaya ni bai dame ni ba ya ce saboda alkawari ne muka yi tsakaninmu da Allah mun yi alkawari cewa za mu bauta mai shi kadai ba za mu haɗa shi da kowa ba shi kuma ya yi alkawarin cewa shi kuma zai azurta mu ta hanyar da muka sani ko mu sani ba to biya za mu yi namu mana mu gani shi in bai nashi ba maukaci ne kawai to kaji abin da ya ce ya ce ina ruwana da tashin farashi ya ce in alkama za ta kai kwaya ɗaya dinari ɗaya ni ban damu ba mu dai mu yi abin da aka samu ta ɓangaren mu shi kuma na tabbatar zai yi abin da ya ce zai yi ta ɓangaren shi saboda ya ce mu bauta mai ya umarce mu mu bauta mai shi kaɗai kada mu haɗa shi da kowa shi kuma ya yi alkawarin cewa babu wata dabba a doron ƙasa face shi kuma zai ciyar da ita na tabbatar ko ba zai saba wannan alkawarin da ya ba shi kawai zai cika alkawarin shi sai dai mun musaba kuma ka yadda ko mun yadda ko mai dawa to kaji to yau mutane za su je su rika hira ne akan abin da ba su da maganin shi kuma ba su yi abin da aka sa su ba kai abin da aka sa ka gani wallahi in dai mun yi abin da aka samu to Allah ya riga ya alkawari a kan shi ya tabbatar ya wajabta ma kan shi babu wata dabba da za ta guda take rayuwa a doron ƙasa face Allah ya yi alkawarin zai ciyar da ita ya shayar da ita har sai ranar da ta gama zaman da za ta yi a duniya to ba mu yawon da aka samun ba ana muna cin albarkacin dabbobi da albarkacin yara ƙanana shi ne kaɗai ba ka wada komi ya tsaya to naka to kage wannan wannan fa yara hajji fa shi suke mallan sani suna ci a bai da hankali ne wannan wannan magana to auna ka gani to naka abubuwa ne ga sunan da yawa kawai na mu shiri mu shiri kawai don wannan abin mu kyala abin da bai shafe mu ba mu rubuta mutane kowa ya aikin da aka sashi yadda ake zama mutum ya zama ba ruwan shi da littafin Allah bai iya ba bai karantawa bai da lokacin da zai fahimci bai da komi kai to inda yana tsoron kada a bi babu amin wa an bahz bin hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa innakum tuhsharuna rijalan wa rukbanan wa tujirruna ala wujuhikum za ku tashi za a tashi ranar kiyama kala kala wasu tuhsharuna rijalan wasu za a tashi suna tafiya a kafafunsu wa rukbanan wasu suna kan abun hawa wa tujirruna wa tujarruna ala wujuhi wa tujarruna ko wa sannan ba haka nan ala wujuhikum wasu kuma za su tashi ana jan su akan fuskoki suna tafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwanaki muka karanta nan cewa ya ra'ata da annabawa ala dawab akan sauran dabbobi waɗanda suke tafiya yace za a tada wato jikokinsa Hassan da Husaini akan dabbar al-adaba anan na tada su ya ce annabi salih za a tada shi a kan taguwan nan tashi zai tashi a kai ya ce bilal ya ce niko za a tada ne a kan buraka tana takawa iya inda take hange tun take taku daya kai kace walkiya haka take tafiya haka za ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Bilal za a tada shi akan wata taguwa daga cikin taguwa aljanna za a tada shi akai idan yace ashhadu an la ilaha illallah duk ma'abocinta zai ansa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk ma'abocin wannan zai ansa daga nan mutane za su tafi gwargwadon darajojinsu kuma kan abun hawa ko wanda Allah ya so za ka gani za mu ga hadisi nan da za ta da wasu akan raƙumi ma ɗaya da yawa mutane da yawa wataƙila aikinsu ya yi daidai sai a tada su tare a ce ga abun hawa nan ku hau har zuwa inda za a wasu ko a ƙafa wasu ko a kan fuskokinsu ma za a za su har can kuma sai sun je kowa shi zai zaɓi yadda yake so a tada shi tun daga yau kowa shi zai zaɓi yaya yake so ya je wancan wuri kamar yadda muka karanta littafin can mirara wa tikrara littafin nan yana tafiya har yau har gobe shi yasa ba mu manta da wannan littafi ala ayi halin tamut ko jiya nan sai da kuka gana ba wani photocopy daga wata duniya aka ce mai in ya zo nan kai ya bar garin nan sai ya samu littafin nan shi ne je muka nemo photocopy muka bashi sai mai in ya zo dai in dai Allah ya kawo shi Kaduna ya zo kai ya tafi daga nan sai mun bashi ala ayi halin da littafin su ko sai dai mai photocopy mun yi dubu mun yi dubu biyu mun yi dubu mun yi dubu biyu tun tun ya kai akwai wanda wata rana da suka ji shi su gaba ɗaya ma sai da aka tura masu kwafi ɗari biyar saboda haka ya tafi ya tafi abin nan to mutum shi zai zaɓa shi yasa ala ayi halin tamut din shine taken abin nan shi ala ayi halin tamut to yanzu ma mutum shine nan nan mutum shi zai zaɓi a wani hali yake so a tada shi ranar kiyama har zuwa gaban Allah idan mutum yana so a tada shi ya tafi da ƙafa shi zai zaɓa idan mutum yana so a tada shi tafi akan abun hawa shi zai zaba sai yadda aka zaba hasharul mutakabbirina amsal adh-dhurra kun ga wannan masu suka zaba ba ga wasu ne yadda za a tada su za a tada masu girman kai kaman kwatankwacin kiyashi yan ƙanana kuma fi suratul rijal amma kuma ga sunan yan adam ne mutane amma an matse su kaman kiyashi haka za ka da masu girman kai wanda suke jin su dinnan wani abu ne bayan dukkan dan adam ya kamata inda mutum zai tunani komin matsayinsa in nace komi ina nufin komi dai matsayi ne na nan duniya kome bai bambanci daga abu uku ne tare da shi wani daga cikin magabata ya taba ganin wani yana takama yana takama ya zo ya wuce shi ya ce baka gane ni bane baka san ni ba ya ce ni kau na san ka domin baka fita daga abu uku ba ya ce farko dai abin da aka halitta ka ruwan mani ne abin kazanta in ya taba jiki sai an wanke in ya taba kaya sai an wanke ko ba ka bane ya ce na biyu yanzu haka nan cikin cikin ka kashi na nan kwance in ya murɗa ma duk abin da kake ka fasa faɗi man duk mai mukamin da zai tashi yana jawabi gaban mutane cikin shi ya burɗa kashi zai fito ya ci gaba da magana ya ce sai ya gama wane ne shi to in ko mutum ko shi wane ne kuma ya mutu aka ajiye shi a rana ya kwana uku hanya ma sai ta gagari mutane biyu wata kusa da shi na man wanda ba zai zama haka ba to fitar daga fita ukun nan akwai wani abu bambanci to kowa haka yake haka ne so da ka yace to ni ko ni na san ka wanda bai fita daga sifan nan uku ba to be me wani yaro ne baban shi ya ganshi da ko muka karanta nan yaron yana takama yana jiji da kai yana rena mutane baban ya kira shi yace kai zo me ka taka yace harko dai uwarka in ita kake takama da ita dirhami 200 na bada aka bani ita na sauta tana baiwa na tarbiyantar da ita na yanta ta na aura uwarka baiwa ce ni na sauta da kudi tana baiwa yace in ko ni da ni kake takama to ni kakkai fatan a maimaita iri na da yawa ma a doron kasa inda ya saboda ni ne kake takama wallahi ni bawa ne ban mallaki komi ba ba ne da komi bawan Allah ne kuma ma ni ban ma kai kowa ba wurin Allah don haka iri na ma ba na son su maimaitu a yawaita irin mu so da inda ni kake da kama kaji inda uwarka ne kaji to sai to duk wanda zai zo ya ma wata takama kai ka ga dama kai ne ka yadda yana kana nuna mai akwai wani abu a wurin shi da ke burge ka shi yasa yake ma wannan da ka dauke da waɗannan sifofin uku kuma shi ma ya san su da an matsa sai ka gaya mai su ba shi ke nan masai kyale ce sai abin nan ba kayan shi ko ya rike mahaukaci ne can muka faɗi ya ce yaya za a yi tunanin wani ya samu shi kuma Allah ya manta da shi to mai hankali fa na bai fito ba sai dai wuyar ɗauka kuma ni wani abu da na gano Muhammad Hassan rahimahullahu ta'ala haka yace yace inda na adam yana tunani ya ce mutumin da za ka zo kai tunanin ka ci abin da ya fi na kowa ko kaya ne ka sa na wanda ya fi kowa kana nan kayan nan wata rana za ka gaba su burge ka domin za ka dinka wasu ko za ka dinka wasu ba duk dinki yanzu ka ba da dinki yau za ka ji gaba ɗaya duk kayan ka shi kake so ka sa has kuna iya faɗa da telan ba ka da wasu kayan ne na? kuma in an ɗauko wannan yadin da kake faɗa kan shi kana da waɗanda suka fi shi a lunke koko ni ne eh kana da wasu wanda sun fi wannan ɗin yadin kawai gani shi kai burge ka kaso amma cikin kayan ka ko wanda sun fi shi kuɗin da ka kashe ka yi su sun lullunka ma wannan da ke damun ka to in kuma ka sawo shi ka fara sawa kana nan zaka ga wani yadin zaka saya kana nan zaka ga hula kana nan za ka ga kaza shi yasa in junin ka ma kallon masu tallan hulan kullum sai ka saya nan da ka zo ka kalla za ka ga wadda ta fita ka za ka ga wata ta zadanta wata bata kai taka kuɗi ba amma yanzu wannan ta fi burge ka fiye da waɗanda gare ka a gida sai kai ta saye to in ka ci abin da ya fi na kowa daɗi kuma to kai kaɗai kuma za ka kulle kanka a bayi wannan abincin ya jima da ba dan Allah ya yi wata hikima ba shi abinda muke zuwa muna yana muna yarwa a bayi sai aka cire mashi kuma wani abinda ba zai cutar da mu ba da ba dan haka ba in ka je ka goma abinda ka goma a bayi kai zai fara kashewa a bayi kafin ka fito kuma ni na gano wani abu ban sani ba ko ni kaɗai na gano in za mu za ku yarda wataƙila gwargwadon jin daɗinka wajen cin abinci gwargwadon daɗin da ka sha gwargwadon yadda za ka goma wari shi in ka shiga bayi yadda wari shi zai jima eh gwada malam bashir mutum ya sai kaji ya ci ya ci wane ne ya ci wane ne ya ci wane ne ya ci ganye ganyen na wannan kosul wannan gosul gosul in ka kwashe su da yawa ka shiga bayi in ka barar da abin da ka bara a bayi wallahi wanda ya ci dusa bai jin wannan warin kamar kai eh bai fito ba to dan a nuna ma sharrin duniya kenan wanda yafi kowa jin dadi wajen abin da zai ci ko abin da zai sha in ka samu wannan kayayyakin hada hadan ka kwasa ka kwasa ka kwasa ka cika ciki ka kace yau ka sha dadi bari ka je bayi abin da zaka fitar a bayin nan warin shi yafi wanda bai ci wannan abun ba wanda ya ci dusa zai je ya fito salin alin bai jin warin abin da ya guma kai kau ga ka kulle da makulli ga ka ya gasa ka in baka yi sa'a ba ma kai ta nishi ya fito kai ta kama har kama za ka yi ya fito kuma ka ci azaban mai wanda ya ci dusa ya sha wannan abun to shi yasa aka nuna ma inda duniya ce duk yadda za ka yi kai ne kake ganin relative abu ne kawai sadda kake ganin wani abu dadi yake ma wani ya wuce shi tuntuni bai bukatar shi in an bashi ma bai so guduwa zai in dai ita ce haka take duk abin da kake ganin yana burge ka mafi yawanci ya dame ka dan baka samai bane kuma auna so nawa zaka gani wani lokaci in mata ce kake kallo kana da mai kyau in ba isa ba sai a jarrabe ka da wata wadda kai da kanka ka san waccan bata kama wannan ma ma waccan kake so duba ka gani in abun hawa ne in mota ce in duk ni dai na gano ni dai haka na fahimci abun nan wallahi duniya ba za ta yi shi kowa ba wanda ta isa shine wanda ya yarda ta yace ba zai aure ta ba yace kuma lahira yake so yasa muka yi ta magana nan inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitana nazaru fiha فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا cewa Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali tallaqud duniya sun saki duniya ne wa khaful fitana sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun tsaya sun kalli duniya sosai falamma alimu annaha laysat bihayyin watanan yayin da suka gano cewa ba wurin zama bane na dindindin ga duk wani rayayye ta'aluha lujatan sai suka sanya duniya ta zama kaman wata teku ne rafi ne mai zurfi wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna suka dauki kyawawan ayyuka sune jirgin ruwan tsallake ta kawai su shiga su tsallaka ta su tafiya su masu hankali kenan a sadda muke dan a gane mutum a mai yanda zai albarka tun sadda ake fara koya mutum karatun littafi ta'alimul muta'allim yace tashin farko kakka dauki kanka kai wani abu ne a wannan gidan na duniya ka dauki kanka ba kowa ba shine zai sa kai albarka ka zama dalibin ilmi yace inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi attaqi wa ila al ma'ali yartaqi ومن العجائب وجه من هو جاهل أهو الشقي أم السعي أم كيف يختم أمره يوم التوى أم متسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة وتجنبنها واتقي yace kankan da kai yana daga cikin halin masu tsoron Allah kuma da wannan ne mai tsoron Allah yake daukaka yana daga cikin abun ban haushi da abun ban mamaki mutumin da yake bai san ilimi bai rika ja ya rika tinkaho yana cewa shi wani ne ilimi baka da shi kuma kana tinkaho yace ban mutum bai sani ba shine dan aljanna ko dan wuta bai sani ba ranan da zai mutu bai sani ba in an cire mai rai sama za a yi da ran ko kasa za a yi bai sani ba yace kaga jin na isa wannan sifa ce ta Allah ka nisance ta kawai ka ji tsoron Allah shi zai sa ka tsira wanda wasu ji wannan ba kuma mutum zai sha mamaki sau da haka aka ce idan mar'un lam yalbas libasan min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya sau da haka wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya sau da haka aka ce idan mutum ba wai an rufe shi bane da tufafin tsoron Allah idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa idan mutum bai sanya tufafin tsoron Allah ba taqallaba uryan to zai ta zagayawa cikin mutane tsirara shi bai sani ba in ba tsoron Allah tare da mutum tsirara yake yawo cikin al'umma ko da ya sa kaya waɗannan riga a tsirara yake yace wa khairu libasul mar'i mafi alkhairin tufafin da mutum zai sa na rufin asiri ta'atu rabbi mutum ya samu kanshi yana bin Allah wala khaira fi man kana lillahi asiya babu wani alkhairi ga mutumin da kullun saban Allah yake in kana so ka gano ka samu alkhairi ko baka samu alkhairi ba a rana cikin awa 24 auna ka ga da'a nawa kai ma Allah in ka yi ɗa'a sannan kake mai alkhairi in ko babu ɗa'a saɓanin wannan ne ba wanda zai ma wannan hukuncin sai kai kanka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa ya makansa hisabi kafin ai masa wazinu a'malakum qabla an tuzanu kowa ya auna aikin shi kafin ranar da za a auna masa wa ta'arradu wa tazayyanu lil ardi al akbar sannan kuma kowa ya shirye kwalliya saboda ranar haduwar ta gaba da yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranan da za a gitta kowa gaban Allah ba abin da zai boye komai zai bayyana wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi ranan tashin alkiyama koda mutun yayi aiki ne gurgudan kwaya ko mariya gurgudan girman kiyashi za a zo da wannan aikin mutun zai ga aikinsa in khairan fa khair wa in sharran fa shar wa kafa bina hasibin Allah ya ce mun isa mu zama masu iya lissafi babu wani abu da zai sulle ma Allah tabaraka wa ta'ala a ce ba a ganshi ba abadan la yumkin dan haka wannan sune abin da zamu rika lura da su kada kullum mutum ya je yana ta'assub kana Allah yayi ma kyauta ta imani Allah yayi ma kyauta ta musulunci Allah yayi ma kyautan alqur'ani ka rika jin wai kai baka da komi ka gama samun komi waɗannan su ne kyautar da tafi kowace kyauta ka ƙyale 'yan duniya waɗanda suke ganin baka samu komin ba ranar da za su gano kai ke da komin za ka sha mamaki wannan dai shi ne ina ne sau da haka za a tada masu girman kai masu jin su sun isa kawai saboda sun samu ta 'yan dama kullum in kana son ka gano kai makan ka faɗa duk matsayin da ka kai auna da can kai ne kuma wannan wurin da kake ganin kana da shin da ba ai wani a wurin ma shikenan da mutun ya huta da ka kalli abu biyu ko ina ka kai san mihi ma shi'tum duk kololuwa inda ka kai auna da can kai ne wurin da baka samu ba ba kai bane da ai kana wani wuri zaka bada labari da ai kana cikin uwarka ma na koma can baya har akai ta tahowa akai ta tahowa akai wasu suka zo suka tafi suka hau wannan wurin suka wuce nan kai ma yanzu yadda ka hau din nan wata rana dole zaka bar shi ko kana so ko baka so wannan ba wani zai gaya ma mutum ba shi da kanshi ba aya ba hadisi a wannan aqaliya ta mutum ya kamata ta gaya mai wannan da kai ne yadda da ba kai bane ka zo wata rana kuma ba kai bane ko ba ke bace wani ne akai ko an ci tub am abaitu ko an so ko an ki saboda haka mutum shi yasa qur'ani ba abin da fa bai ga mana ba ba ma ganewa ne kawai hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an madhkura shin zamani labari bai zo mutum ba da akwai lokacin da shi ba kowa bane wanda za a ma fadi ba a san shi ba inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura shikenan an gama ga yadda ba kowa bane ga asalin yadda aka halitta min nutfatin amshajin nabtali wa ja'alnahu sami'an basira da can an haifi mutum jariri bai magana bai cewa komi a aje shi sai an aje sai an kwanta sai an dauka duk wanda ya kalli jariri ya isa wa'azi ya ce da ba haka muke sai an kwantar sai an aje ba abin da ya kai ba wanda ya kai jariri dolanci tadda yake jariri tunda ko mamansa bai sani ba sai daga baya an dade ana daukar lokaci yake fara gane wannan ita ce mamansa in ta wuce ku ita da ido amma bai iya bata magana kai ko sai an dauki lokaci ma ita ke nuna ma kai jaririn kai in tai banza da kai ta kyale ka bata ga dama ba ta nuna ma jaririn sai yayi shekaru bai san ka ba amma ita ce in ka shigo sai ta ce baba sai ta nuna mai ishara ya kalli baba kana shigowa yau da gobe tana cewa baba kana shigowa tana cewa baba tana kullun kana yin haka nan tana nuna mai kai ne sai ya dau hammuriyar kai yanzu da kai magana kafin ta magana ya ji muryar nan da in an ji ta ake cewa baba sai kaga yana wage wage yanzu ya ji muryar nan da maman shi take ga mai tana cewa baba da rago ce kuka tana cewa baba duk da rago ya kuka wannan zai kalla wallahi alazim haka zai da rago ne ke kuka ta ce baba kullum in rago ya kuka ta ce baba to in gobe ji kukan rago sai waiwaya wurin kai shine baba to ya ka gani to sannan mutum ya taso kuma ya zo ya cika riga da iska ya ɗauka shi wani abu ne to ranar kiyama irin su ne za a fara mai da ba kowa ba gaban kowa ya gansu wanda kun san shi kun san ya rena mutane ya taka kowa yau ya dawo ya zama kiyashi a gabanku da sifa shi ta namiji kuma kiyashi kuma ma ba nan za a tsaya ba bari ku jin da za ka yi shi Allah tsare mu Allah ka tsare mu an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يوشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضر fi suwarin rijal za a tada masu girman kai ranar tashin alkiyama akan surar zur zur din nan ita ce yar karamar tururuwa kiyashi kawai zaka ce ka huta haka salihu usaimin ya fassara zur yace kiyashi gashi din kasa ko az-zur sigarun namli yar karamar tururuwa ita ce kan mitsilan nan al-qamusul muhit ka koma can ka duba duk an yi bayanin wani haka kuma salihu sami ya fassara shi ce ya ce sahabbai ba a faɗi masa wani abu na hadisi ko na ƙur'ani ba su san shi ba face za su tambayi annabi menene shi tunda haka a su ko zurru da suka ce ɗan ƙaramin kiyashin nan shi ne zo to haka za ta da mutum kamar wannan amma kuma da sifar shi ta mutum namiji za a tada su wannan ya rushahu zullu min kulli makani kaskanci zai lullube su ta ko'ina saboda mutum yana da girma yana jin shi wani zabke ke kabje je kirke ke gundume mai sannan kuma yau an tada shi da sifar kiyashi kuma da sifar namiji ma a matsayin shi na namiji dole wulakanci zai lullube shi ta ko'ina sannan bayan haka nan yusafuna ila sijinin fi jahannam yuqalu lahu bulasun za a tada su a kora su a ja su a wannan sifofin zuwa wutar jahannama cikin wutar jahannama a kai su wani kurkuku da ake ce ma bulus ta'aluhum narul anyari wutar wuta ce tana lullube su wutar da tafi kowace wuta jam'i ne na wuta wutar da tafi kowace masifa za ta lullube su a cikin wannan wurin yusqawna min usarati alina sannan kuma za a shayar da su ne daga jagwalgwalan yan wuta dattin yan wuta su za a tara a rika ba su suna cin abinci sai sun wulakanta ai masu wani gaskami tukunna da jini da amai da zawo da gumi na ɗan wuta duk ruwan kurji ruwan rauni jagwalgwalan nan duk za a haɗa su a yi masu meat pie su ta ci suna gabtara ko suna so ko ba sa so sai sun ci da tsiya wannan shine ake ce matsinatul khabal haka za a ciyar da su ko suna so ko ba sa so saboda sai an nuna masu wannan girman kan da suka yi na taka kowa na rena mutane wallahi sai an nuna masu su ba kowa bane kuma ku gaya mu kowa wannan magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a dauka ko a bari gashi nan saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo fassara girman kai yace ba wanda zai shiga duk wanda yake akwai mithqala dharra na girman kai a cikin zuciyar shi ba zai shiga aljanna ba wani sai da ya tashi ya magana da ya suka rude saboda maganar nan mithqala dharra na girman kai ya ce ya rasulallah mutum zai so kayan shi masu kyau takalmansa masu kyau wane ne mai kyau ya ce wannan ba shi ne girman kai ba Allah mai kyau ne yana son kyau yana son kwalliya ya ce abin da ake ce mai girman kai shi ne abu biyu batsarul haƙƙi wa gamtin nasi ƙin gaskiya daga wurin da ta fito ga gaskiya kiri-kiri mutum in ba ta daidai da ra'ayin shi bai ƙi karba shine batarul haqq wa ghamtin nas da rena mutane wulakanta mutane shine girman kai sifa biyu in mutun ya in mun sifantu da ita mu bari tun daga yau in kuma ba mu sifantu da ita ba mu gode ma Allah amma wannan abun hadarin sa ba ya hada kowa so da Allah ya so ba wani muke makaratun nan ba kanmu za mu yi mawa to da haka wannan shine hashrun nasi ala thalathi tara'iq za a tada mutane akan hanyoyi uku za su tafi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam yace yau sharrun nasu ala thalathi tara'iq za a tada mutane wato akan hanya uku hanyoyi uku ko wadanne hanyar da za su bi raghibina wa rahibina akwai waɗanda sun tashi suna kwadayi da waɗanda kuma suna tsoro wannan suna tafiya wasnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asharatun ala ba'irin ta sata da waɗannan a lokacin kala-kalan nan wasu mutum biyu akan raƙumi guda uku akan raƙumi hudu akan raƙumi har goma akan raƙumi kaga kala-kala kenan kowanne da hanyarsu kamar yadda muka yi wancan bayanin cewa ga annabawa ga wasu وينشر بقيتهم بقيتهم أي هو بقيتهم النار wannan wa yahshuru baqiyatahum an-nar sannan sauran mutane kuma kun ga waɗannan ba suna kan abun hawa ba ga waɗanda suke abun nan ba a ce ka abun nan ba warawa menene nan ma ku ce warahibi na ko haka za ta shi ga waɗancan abun nan ne wasu kaga ragibi na ko sannan warahibi na sannan wasnani ala ba'i duk a haka to sannan kuma wasu za su taho wuta ce ke kora su ma tana tafe da su tana biye da su taqilu ma'ahum haythu qalu duk inda suka tsaya suka kwanta nan ita ma za ta tsaya wurin ba magana bane nan taqilu qaila qailu baccin da bacci inda suka tsaya suka bacci rana wutar ta tsaya ta jira su in sun gama a tashi a ci gaba wa tabitu ma'ahum haythu batu ta kwana da inda suka tsaya suka kwana nan za ta tsaya watasba'u ma'ahum watasbahu ma'ahum haythu asbahu kai asubanci inda suka yi asubanci wa tumsi ma'ahum haythu amsau inda suka yi yammaci ta ma ta tsaya ana nan ba wanda zai balle dai sai an je can kaga su wata kila kasa suke wadannan tafiya kasa ana ta kora su wasu ko sun kai ta Allah dai sa mu tsallaka tafawutu arqun nas yawmal qiyama wato gumin da mutane zai ranar kiyama ya bambanta gumi za a yi gumi akwai waɗanda kwata-kwata ba za su yi ba akwai waɗanda za su yi kaɗan akwai waɗanda gumin sai ya lullube su kowa daidai gwargwadon abin da ya riko daidai karancin abin da zai sha wahala na can عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة متعني ذاس يقومين أن تاشق القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين زراعا هذا من دلاسي أكاسا زي يقودو زراعي سبعين tsawon gumin inda gumin zai gudu wa yuljimuhum hatta yablugha adanihim gumin nan zurfin shi in ya taru ya ta taruwa zai yi gumin zai taru har wasu sai ya kai kunnuwa wasu gumin su in suka dinga yi har sai ya kai kunne kaga gumi ya kai kunne an kusa nutsiya وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين وأن آية annabi ya ce yau mai ƙumun nasu lirabbil alami ranar da mutane za su tsayu a gaban ubangijin talikai almutaffifina qala yaqumu ahaduhum fi rashihi ila safi uznihi yace ɗayan su ɗayan mutane a wannan lokacin zai tsaya cikin guminsa har gumin nan sai ya kai rabin kunne sai ya kusa nutsar da shi kenan sai ya kai kunnen shi الرشح شين العرق لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا كما يرش العناء التقلقل أي الأجزاء أي النهاية ونندي من المتقلقل to wariya kama ce ana yana zuba gumi yana digari kadan kadan haka zai zo lullube wasu وعن المقداد من الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Miqdad bin al-Aswad radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tudna shamsu yawmal qiyamati min al-khalqi ranan tashin alkiyama za a kusanto da rana wato ta zo kusa da halitta halittu kenan yan adam hatta takuna minhum kamiqdari mil hatta zama wurin gwargwadon tsakaninta da mutane kaman gwargwadon mil a nan mil innan ne aka yi ta maganan wani irin mil ne kashi nan ƙala sulaim bin amir fa wallahi ma adri ma ya'ani bil mil ni ban san abin da yake nufi da yace za a zo da rana ta zo daidai kan kawunan mutane kaman gwargwadon mil ban san mil dinnan wani yake nufi ba a masafatul ardi yana nufin mil ɗaya na tafiyar ƙasa kamar yanzu daga nan zaka kawo a ce kayi mil ɗaya tafiyan nisan kenan amin milul ladhi tuhkalu bihi al-ayn tukhalu bihi al-ayn ko ko mil mashayi mashayi kuke ce mai ko ko mashi wanda ake sa kwalli wannan dan tsinken da ake kwakwalo kwalli mata sun fi kowa sanin wannan wanda za a sa karkada cikin kwalli a zabi a ciro a sa ido mashi ko to ko shi ko shi ake nufi gwargwadon tsakanin kanmu da ranan yanan ne yace wallahi bai sani ba kawai mai da yadda za mu muku buta qala fa yakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil arq mutane a wannan ranar za su kasance ne gurgurdan ayyukan su gurgurdan gumi fa minhum man yakunu ila ka'abayhi akwai wanda zai yi gumi ya zo masa daidai idanun sawu kaga na shi yayi kadan sosai wa minhum man yakunu ila rukbatayhi akwai wanda zai yi gumi ya ka masa gwiwa abu ya fara baci wa minhum man yakunu ila hiqwayhi akwai wanda zai yi gumi ya zo masa madaurin wando ugu hiqwa gashi can alhiq mawdul izari inda ake daura zariya madaurin wando ko daurin bel inda kake sa in bel kake sa in ma roba kake sa dai an zai san madaurin wando ugu akwai wanda gumi zai kama nan ومنهم من يلجمه العرق الجامع akwai wanda shi ko gumi zai mai linzami sai ya kawo baki kenan ya kawo baki ya lullube shi qala wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fihi annabi yayi ishara da hannunsa zuwa baki ce akwai wanda gumi zai mai haka ya kawo baki iljama kenan kaga an kusa nutsewa wanda gumi ya kawo baki ko ruwa ya kawo ma baki dama in ga mutum ko fada ruwa in ya in ka jana habu habu wajen ina ruwa yake ya fada ya zo baki ya fada sha zai nutse aji zai nutse to haka wasu gumi zai zo masu daidai nan shi sa annabi ya nuna har baki sallallahu alaihi wasallam haka mutum bai so yayi gumi an faɗi abubuwan da za su hana gumi وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادي من زم الله ينا تدن الشمس من الأرض wato za a matso da ƙasa ta zo rana ta zo kusa da ƙasa ta zo matso matso kusa kusa fa yarqun nas mutane su yi gumi wa minan nas man yablugu arquhu aqibai akwai wanda guminsa zai zo masa duddige wajen idanun sawu wa minhum man yablugu ai ila nisfi saqi akwai wanda gumi zai zo masa kumuri wa minhum man yablughu ila rukbatayhi akwai wanda gumi zai zo masa buwawu wa minhum man yablughu al'ajzu akwai wanda zai kawo masa duwawu wajen madaurin wando wa minhum man yablughu al-khasira shine akwai wanda zai zo masa shi ko sai ya zo madaurin wando abin khasira nan kugu nan inda ake rike mutun zai rike inda in mata za su yi tsiya suke rikewa shine nan khasira kenan ko za a yi faɗa da ita nan za su in za ta yi mata mara da ake da mara ba nan take daurewa ba duk yadda za a yi tsiya zane ba zai kwance ba za ka gani so za ka shi ne fasir akwai wanda gumi nan zai kawo masa akwai wa minhum man yablugu man kibaihi akwai wanda zai kawo mai kafada wa minhum man yablugu unqahu akwai wanda zai kai ma wuya wa minhum man yablughu wasafa fihi akwai wanda zai mai kai mai tsakiyar baki ha wa daraba bi yadihi isharatun ai annabi ya buga ya buga ba hannunsa a wurin yayi ishara ya nuna bakin fa amara yadahu fawqa ra'sihi daga nan annabi sai ya ma daga hannunsa habbisa kai kawai yace wani haka zai lulube shi an zo baki wani ya zo masa haka daga nan annabi yace wani koma haka gaba ɗaya zai rufe shi ai fauka ra'sihi min ghairi an yusiba ra'as kafin ya shafi kai yace zai taho haka ha dawwara ko na tsallake kai na bata ma ko wa ashara bi yadihi fa aljamaha fa annabi yayi ya ishara da hannunsa ya kawo bakin sa ya haka yace wani ko shi gumi zai maza haka ne gaba daya sai ya sa shi nan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashiru haka za ya ce haka naga annabi ya nuna cewa wani gumin zai zo yi masa haka a baki ya rufe masa baki wa minhum man yaqtiyahu wa araquhu akwai wanda gaba ɗaya ma gumin zai lullube shi ne ya nutse ciki gaba ɗaya wa daraba bi yadihi isharatan annabi yayi ishara kawai haka ya nuna cewa wanda gaba ɗaya zai lullube shi miqdara nisfai na tsallake ya dahu fawqa ra'si min ghairi an yusiba ras kafin ya dake taba kai ma yace zai mai haka nan dawwara ay rahatahu yaminan wa shimalan annabi ya daga hannunsa a wannan lokacin raha hannun wannan hannun wanda in ka kwanta bisa kake jin dan sauki zaka kwanta ko ba shimfiɗa ko ba komai ka kwanta ba sai kai haka ba ka tare da ka ji daɗi to shine rahatahu mahuta mahutan hannu annabi sai haka wani ko gumi zai mai haka ne gaba daya zai dullube shi a ciki ya shanye kenan sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda annabi ke karantar da al'umma ya jama'a annabi abinda kullun aikin sa yaya za a yi al'umman nan da aka turo shi zuwa gare su kasu shiga wuta ka kalli lokacin da zai zauna ya wannan ishara ya karanto nan ya karanto ya ce wannan gumi zai kai mai nan bai maimakon bai dunkule ya ce akwai wanda kawai zai lutse a guminsa ba amma dan abi mataki mataki a nuna aikin nan fa shine kowa zai yi abin da zai yi ne in kana so ka zaban ma kanka wanda kake so aka ce daga ciki akwai wanda gumin nan zai zo idon kafa wani ya zo kwamri wani ya zo gwiwa wani ya zo wajen duwawu wannan duk fa yafi bayani cikai abin wani ya zo har sai ya zo madaurin nan khasira wani ya kawo masa kafadu wani ya zo wuya wani ya zo tsakiyar baki ya nuna ishara ya ce har bakin haka ya raba mai baki biyu gumi ne ya raba baki biyu yace wani kau gaba daya haka an gama ya nutse gaba daya ciki akwai akwai wanda ba za su yi gumi ba akwai wanda ba za su yi ba baga da muka zo can wajen farkon ma magana da na bare kenan ai wasu duk sadda ake gumin nan suna ma ino al'arshi zaune suna kallon abin da ke faruwa har da take away suna suna lasa suna suna kallon abin da za a yi kuma mun fado su a nan gaba ma za a ci akwai waɗanda ba gurin su da wannan gumin kamar yadda kake jin bala'in da za a yi a sirati in an zo ta kan gada ce fa kan wuta jahannama ake wucewa wani dora kafa shike da wuya zaka ji shi yayi kasa wasu ko sun tsallaka suna ta ina wurin nan da aka ce za mu tsallaka wasu na ta kuka a ce kun riga kun wuce tuntuni ku da kuka wuce kaman walkiya akwai sosai haka abin yake duk suna nan ya fito za mu zo nan wanda za ku gani وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين akace wannan ranan da mutane za su tsayu gaban Allah din nan miqdaru nisfi yawmin min 50 alf sana gurgudan rabin yini ne gurgudan yinin amma 50 alf sana fa yuhawwinu ala dhalika ay dhalika ala almu'mini katadalli shamsi lil ghurubi ila an tagriba shi wannan yinin misalin sa miqdarun ne nisfu yawmin min 50 alf sana shi mi gurgudan kamar rabin yinin nan ne to kaga sai zama 100 shekara 500 kenan to amma shi mumini za a sauƙaƙa mai wannan sai ya ganshi kaman gurgudan yadda rana take yi daga sadda sai kasa za ta bada nan zuwa faduwa shi na shi a ƙari amma wasu sai sun tsaya wannan wurin sun ji shi kaman yanda aka yi maganan nan haka za su ji shi shi ko mumini ya ga kaman da yanda dai an zo siradin wani za su sauƙaƙe mai ma rika ca ina yake duk haka za a yi tafiya wasu har a gama an ce za a zamu su wahum min faza'i yawmi idhin aminun wasu an duk wannan firgicin an kubutar da su sun kubuta amma ba za ka mutum yake yi takrimul fuqara wal masakin girmama fakirai za a girmama fakirai a ranar kiyama da miskinai wanda suka yi waɗannan suka tsaya matsayin suka bi abin da Allah yake so ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala tashmi'una yawm alqiyama za ku taru za a tara mutane ranar tashin alkiyama fa yaqulu fa yaquluna sai mutane su ce rabbana ittalaitana fa sabarna ya Allah ka jir kaina na bata fa yuqalu aina fuqara hadhihi al-umma wa masakinuha sai a ce ina fakiran wannan al'umma ina miskinan wannan al'umma fa yaqumuna sai su tashi fa yuqalu lahu ma za amiltum bi kuka aikata ku kun gani ba wai mutum kawai dan yana an je mutum yaga kawai bai da kokwabo ko ga mutum yana ta wahala nan sai ya ce wai a ai ba komi su a lahira ku ci a nan mu ma ci a can kai ne za ka nemi yadda za a yi ka ci a can ɗin don ba ka ci a nan ba ka nemi ci a can ba a can ma ba za ka ci ba mutum bai sallah bai yi karatun qur'ani ba ba wani abu da yake na da'a hasali ma wani ga rashin kuɗi ga rashin komi ga kuma tantiri ne kuma a nan ɗin ma amma wai kuma sai an zo ana magana yana cewa wai a ci anan su sun ci a can me za ku ci a can sai dai ku ci wuya wadda ta fita nan wadda kuka ci ka kalli nan da muka yi maganar hadisin nan na ibnu hajar al-asqalani lokacin da ya fito daga wurin alƙalancinsa ana biye da shi ga ɗalibansa ga an taso da kotu ga abun hawa ga ado irin na alƙali malam kafiri na ɗauke da dako kaya niki-niki dama kabiri shi bai ma da wani tarbiya ya ce ƙif ƙif ayyuhal qadi ƙif ya ko tsaya ya dawo shi ya ce shi bai gane hadisin nan da annabinmu yake cewa wai a duniya sijinul mu'min wa menene eh wa jannatul kafir ya ce shi bai gane wannan hadisin ba an ce duniya kurkukun mumini ce aljannar kafiri ya ce shi bai gane wannan hadisin da annabi ya faɗi ba ba yahude ba malar sani ba yahude ya ce mai gudun hajar wai shi bai gane hadisin nan ba saboda yadda ya ganshi cikin ado cikin jin daɗi kuma ga hadisi ya ce ad-dunya jannatul kafir kuma masjidul mu'min wa jannatul kafir yace shi gashi kafiri ne to wani dadi ya ji gashi nan kullun yana cin azaba cikin rana ga dako ga kaya ga kaza kai kuma ka ci ku mu'mine ga kanan kai kana ta morewa ni yanzu da na ganka da kwalliyan nan da ado kuma a ce kai kuma sujunu ne nan wani sujunu kana jin dadi yace a kai dai baka gane ba ya ce ai shi mumini yanzu in aka kwatanta wannan dan abin da ka gani muna samu muna dan tabawa nan in aka kwatanta abin da za mu samu in mun je aljanna ai wannan ba komi ba kai ko wannan masifar da kake sha a nan yanzu da kake gani idan aka kwatanta ta da in aka sa ka a wuta in baka yi imani ba ka mutu haka ka je ta aka sa ka a wuta ina ai baka ji wahala ba ma yanzu baka fara komi ba nan na azaba saboda haka in an kwatanta yanzu wahalar da kake sha a ran yanzu kai kana ganin kaman kana shan wahala ya ka kwatanta wanda zaka sha a lahira nan a aljanna kake mu kuma in aka kwatanta daɗin da za mu sha a can in muka samu aljanna wannan ɗan jin daɗin da kaga muna ji munan ba komai bane kurkuku muke aka je can aka ba mu daɗi malam ba magana yace ta ai bai azaba ta wuce wanda yake sha nan ya wurgar da kayan shi ce ya ake yi in dawo cikin ku aka ce cewa zaka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba kudin biya ba kudin suna ba kudin baiko shigo yace wallahi ya dawo nan ya gane to wai yau mu ne kuma wai ha ake mana kallon muna kallon wai mu ga gane wannan abu ba muna muna muna bibiyan wannan can muna ganin wai su wai su ne masu jin dadi bayan Allah ya ba mu musulunci ya ba mu alqur'ani ya sanya mu cikin mabiyan mazan Allah alaihi salatu wassalam to me muke nema sauran abin da zamu rayu kawai mu tara kuma an riga an debo mana shi ma da kayan mu muka zo radda kayan nan ya kare ko muna so ko ba so mun san dama zamu tafi amma inda aka so kuma mu kai ko da tsiya ko da haya gaga sai mun kai wurin ba wanda isa yanke mana rayuwar nan sai ta kai wurin wallahi alazim kwanakin da aka debo mutum sai ya kai su to saboda haka mene da na tsoro saboda haka wannan shine shine shine abin da na tsoro haka da ya rikice darajar mu addinin mu in ko mun yadda shi ko menene za a faɗi na suna na yare na ba mu da komi nasaba hasaba yarenka kabilarka ina ka fito daga wani abu in dai baka da addini baka da komi ko daga ina ka fito akwai addini to kai ne mutum shine wanda za a sa lissafi wurin Allah shi yasa na taba gaya mana Ibrahim ibn Adham ba Yahude ya haɗu da shi gashi da ɗalibansa ba Yahudan nan yazo ya ce masa yace yace yace kai idan aka je lahira wannan da bindin karen nan da gemun ka wani yafi wani yana rike da kare shi ba Yahudan da bajejen bindi yace mai Ibrahim ibn Adham wannan bindin karen in an je lahira da kai da shi wa yafi wani ya sun fiyar da kai ya ce ta idan Allah ya kaddara muka je lahira Allah ya sa muna daga cikin wanda suka tsira za su shiga aljanna a sannan ba wanda ya fi mu daraja sai dai sai dai kololuwa sannan shi kan shi karen ma mun fi shi ma balle bindin shi idan ko aka yi rashin sa'a muka je lahira mu yan wuta ne to la haula wala quwwata illa billah ba wanda ya fi mu lalacewa gara bindin karen ma da mu gaba daya to da an halaka dalilin wannan ya sa shi ma ya musulunta kuma cikin ulul himma ma mun taba karantawa wani a Khurasan ko aka ce wannan asalin sa dan uwan manzon Allah yana daga cikin zuri'ar gidan manzon Allah amma wannan abin sai ya rudai zaman shi zuri'ar gidan yana yanda ya ga dama yana shan giya yana gashi yana ganin ne yana ganin balarabe ya haɗu da wani malami babban malami ne a lokacin ga ɗalibansa sun fito maza su masallaci shi baƙi ne sai kawai ana cikin tafiya ya zo ya kutsa ta cikinsu ɗalibansa ko suka bankare shi aka nemi ma a duddoke shi ya za a yi gitta ya mai malam wannan abin sai kawai ya tsaya ya ce saboda wannan baƙin ɗan baƙa mai baƙin leɓe mai baƙin waci ne kuke ture ni suka tashi za su faffas kai ya ce ah ku zaya ku zaya mu kyale shi ta dalilin gidan da ya fito ya ci arzikin gidan da ya fito ku rubu da shi sai ce amma ya ce kai tabbas asalin ka ɗan gidan manzon Allah ne dan kana cikin zuriyar manzon Allah kuma na girmama ku ya ce amma da kabar abin da ke gidanku sai ka koma ka canje ni yanzu sai ka koma kai dan babana ne yanzu dan baka dan baki bakin mai bakin hali saboda bakin zuciyarka yanzu ya sa ka koma baki a idanun mutane yace ni ko dan baka ne tabbas asali babana baki amma da na baro abin da ke gidanmu na koma gidanku na anshi abin da kakanka ya zo da shi sai ya kasance ni dinnan asali na baki dan baka amma yanzu sai Allah ya haskaka ni da dalilin na an shi abin da aka zo da shi daga gidanku haka yanzu mutane sai suka ganni ni kuma na koma fari fari sol nake a wurin mutane haka yanzu an yi canji kai ka koma dan babana ni na koma dan babanka da na an shi abin da babanka ya zo da shi yanzu mutane gani na suke fari sol kai kuma da kaki abin gidanku yanzu kai ne dan gidanmu baki kirin kake ya koma ya ta kuka ya ce ku zo mu tafi mun gama mun gama mai darasi an gama mai karatu halasar ya kaji an koya mai karatu tafi gida ya ta kuka cawon allah ce muke ke nan ya shiru ta so na ka ba wani tinkaho da mutum abin nan bane komin gidanku kowane ne gidanku kowane gida ka fito kawai ka riƙe addini shine gidan da ya ci gaba da daraja in ko ka yadda addini gidanku ya zama gidan banza asalin ka zama asalin banza baka da wani asali in baka da addini ko me waye mutum in bai da addini bai da wani asali asali ya lalace komin rashin asalin mutum ko in yazo ya rungumi addinin musulunci ya rike littafin Allah da sunnan manzon Allah akan fahimtar magabata to ya samu asali in ma da can gidanku ba shike da shi ba ka ce ka samu asalin da yafi kowane Salmanul Farisi dan sarauta ne iyayen shi sarakuna ne dan sarauta yace ana gadin shi kamar yadda ake gadin budurwa a lokacin yana yaro amma da ya tashi neman shiriya ya san ba wannan bace da yazo ya samu ta manzon Allah bai ƙara kiran gidan ba da an tambaye an ce kowa yana tinkaho da baban shi yace ni wane ne ni dan wane wane wane Salmanu sai ya shuru sai ya ce ana ibnul islam aka ce kai ko kai ne kake da uban da ba wanda ya fi shi ya ce ana ibnul islam salmanu bai taba zuwa ya kira iyayen shi can ya ce bari ya kira sarkin baban shi ko babban jijjigin sarki ne amma ya kira shi da ya riga ya aishi musulunci sai ya ce to kowa ya faɗi baban shi kowa ya faɗi ya ce salmanu an zo salmanu ya ce ibnul islam shi baban shi ne musulunci daga ƙarshe kai annabi ya ɗauko shi ya ce salmanu min ahalil baiti salmanu minna salmanu min ahalil baiti kenan ya fi mai kowace daraja a kagon na shi ne ta Allah ce muke mu to wannan saboda haka fukara kada mutum ya riƙa jawai shi fakiri ne ya ce su ci a nan ya kalli wasu ya ce oh ku ci a nan mun ci a can sai ka nemi yadda za a ci a can ɗin fayaquluna rabbana sai a tambaye su sai su tashi ce rabbana da an ce ma za a bintum mi kuka yi fayaquluna rabbana ibtalaitana ya Allah ka jarrabe mu fa sabarna muka yi hakuri ba a bamu ba wa wallaita al-amwala was-sultana ghayrana ka ba da dukiya da mulki wanda ba mu ba ka ba wasu haka ka ba su fayaqulullahu azza wa jalla sadaqtu kaga in sun muke nan ko sai Allah ya ce gaskiya ne amma wanda suka rika tambaya suna cewa su ba san abin da suka yi ma Allah ba wannan sun yi gaskiya za a tambaye su ba da wannan ansa yace sadaqtum qala fa yadkhuluna aljannata qabla an-nas sai a shigar da shi aljanna gabanin sauran mutane wa tabqa shiddatul hisabi ala dawil amwali was sultan sai ya zama tsananin bincike zai kasance ne akan masu dukiya masu mulki ana tambayar su yadda abu ya kasance قالوا فأين المؤمنون يومئذ ina muminai suke a wannan ranar ran da za a yi wannan abu qala tu da ulahum karasi minnu za a sanya ma muminai wasu kujeru na haske wa yazullu alaihimul ghamam wa yuzallalu ko alaihimul ghamam sannan a sanya girgije masu inuwa a wannan wurin yakunu dhalika al-yawm aqsaru ala al-mu'minina min sa'atin min nahari kaji kaji wannan rawul kaji kaji inda suke ko kaji kaji da mu'minan suke yanzu nan wasu ma ko ana wancan wurin su an masu inuwa da girgije sun koma wani wuri akwai maganan gumi anan ga an sa masu wani haske sun zauna an masu inuwa kuma a rage wannan tsawon yinin da za a yi a daɗe ada cikin wannan masifan su a maida shi kaman ai min sa'ati min nahari kaman wata yi sa'o'i ne kawai na yini an gama an gama yanzu daga nan suna zaune a karkashin kujeru suna ganin duk wannan rubutsumin da za a yi suna suna zanne suna kallo bayan an gama a ce to ku kun gama kallon abin da za a yi yanzu inda za ku sai a kai ku masauki aljanna kenan Allah ya sa muna daga cikin su ina ganin mu washa haka wannan dogo ne ba zai ga mu ba yanzu mu ka shiga nan mun shiga wani bahar ne bahar ne dogo ne intizaru faslul qada'i wa ghairi zalika wannan shine babban masifan ma ina jin a cikin littafin aka wuce nan to ba wani wurin da ya fi nan masifa inda za a jira Allah ya zo a yi hukunci an isa filin kiyaman yanzu nan yanzu ba an yi maganar tafowa ba ne da yadda za a tafi za a kora wasu ga wasu akan abin hawa to gobe za a tashi in Allah ya sa muna raye an isa wurin ana jira yanzu za a fara hukunci kowa nan zai san matsayinsa ina za a a jira wanda zai hukunci ya zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffan shi za a ji Allah ya samu cika da imani na tabi jihada ko سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحدد اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله